idan sai nuna ya zama sun haɗe wuri guda sannan wa idan kuburu bu'thirat kuma idan kaburruka bu'thirat suka fitar da wanda suke cikin su alimat nafsu a wannan lokaci ran dan adam ta san ma qaddamat abinda ta gabatar wa ma akharat da abinda ta jinkirtar fadar Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan sura idan sama'u fadarat wanda daga na ka dauki sunan sura wanda ita ce suratul infitar suratul infitar idan sama'u fadarat Allah ce idan sama ta tsatsage in fadarat yani tashaqqaqat bi amrillahi ta tsatsage da umarnin Allah subhanahu wata'ala yanzu ka taba ga sama ta tsage a'a to durran da kika ga sama ta tsage akwai wani sabon bayan da sabon labari tashaqqaqat bi amrillahi li nuzulil malaika kuma malaiku za su rika sabkowa sama ta tsage ku rika ga malaiku suna fitowa daga cikin da suna durowa shine can cikin furqan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bilkamali wa nuzila almalaikatu tanzila tina musu ranar da sama za ta tsatsage za ta tsatsage ta ga kamar girgije ba ko ina ta yi ƙofa ƙofa wa nuzila almalaikatu tanzila za ta ga mala'iku suna sabkowa sabkowa suna durowa kai ka san wannan ranar ta sha bamban da ranakun da ka sani a cikin rayuwarka akwai wani al'amari ke kalmatu in faɗarat suka ce ta faɗarat bi haibatin lahi ta'ala sama za ta tsage saboda ganin kwarjinin Allah mai girma da buwaya sannan kalma ta alfaƙun ita ce a shakku tsagewa tsagewar da za ta yi faɗartuhu fanfaɗara na tsagar da shi sai tsagi yani tsagewa in faɗarci sama kenan sama ta tsage wanda wannan kuma zai zo ne a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan lokaci lokaci na tashin kiyama haka abin da zai faru kenan sannan aya ta biyu Allah ya ce wa idan kawakibul tasara idan tauraru tasaqaqat suka zubu wan tasarat suka watsi wannan tauraron da kake gani su wa za a yi lokacin da zubowa za su saboda girman da tauraru suke da yahi girman rana linkin balinki inama cewa taurarun nan suna can sama nisan su ya wuce nisan da rana take da shi ta kake ganin su 'yan ƙanana to a lokacin da aka tashin kiyama wannan taurarun su ma sama ta tsage mala'iku su su duru sannan kuma da wannan taurarun su ma su zubo ta saƙaɗa tansuruhu shay yani suna zubowa suna masu tarwatsewa sannan abu na uku ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa idan biharu fujirat idan tekuna ruwa na duniya fujirat ya zamanto gabaki ɗin sun yi ambaliya sun haɗe sun zamanto guda ɗaya alhassan al yake cewa fujirat bima'ana zahabat ma'uha wa yabisat za ku ga manyan tekuna da aka sani na duniya ruwan tun da ya ambaliya ya zama to teku guda kenan wannan farfajiyar nashi yabisat wurin ruwan ya tafi kuma sannan wurin ya bushe kai ka ce ba a ruwa a wajen ba wanda iya daga cikin alamu na cewa kiyama ce na tare da ta zo idan haka ya faru sannan aya ta hudu Allah ta wa idan quburu bu'sirat idan kabarurruka alkubur jam'in alqabr alqabr inda ake binne mutane ko kuma makabarta idan kaga mutane ko kuma idan kaga kabarta makabarta bu'sirat an huddo wanda suke ciki wani ya mutu ya shekara dubu kaza wani ya mutu ya shekara dari kaza wani ya mutu ya yi tawane ne duka za a tattara ga baki ɗin lokaci guda Allah ya huddo kowa da kowa shi ne ta Allah ke cewa sun manufi hafihi ukra fa'iza mu kiyamun yanzu yace sai mu maka sake busa a cikin kaho busa na biyu fa idza hum qiyamun yanzuruna sai kaga mutane ga sunan malam suna fitowa fa idza hum min al ajdas ila rabbihim yansilun ga suna fitowa daga cikin kabarraka su zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wannan tada wanda za a yi wanda wannan shi yayi sauki a wajen Allah wa huwa ahwanu alayhi shi yayi sauki a wajen Allah saboda kirkirar da ake na hali idan ka ce ga wani abu nan ai kirkire shi daga babu ba wani model ba wani misali ba wani abin da za a kalla a ce ai irin kaza aka kirkire ka aka yi ka to ina ga in ka lalace gyara ka zai zama to abu ne mai wahala ba zai zama to abu ne mai sauki to shi ne abin da su kawo da suka kasa fahimta suke tarjima akan abin da bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'awul su kayyata abin ilmin su bai iyakance shi ba bai ki bai kiyaye ba haka kawai suka sada kura suka ce ai ba sai yarda ba ai ba haka nan bane ba suka karyata suka yi wuta suka rika faɗa suna ƙarawa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna aw aba'una al-awwaluna qul inna al-awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum faɗi musu kai ba ma uwa ne da kakannin ba dan kakannin kakannin can bayan da babu kusan su ba da na farkon da na ƙarshe Allah ce duka za mu tada su ga baki da wa idan kuburu bu'thirat sannan dan adam koda konewa ne ba samu damar binne gawar shi ba ubangiji yana yin wannan busa ta biyu wannan mutumin zai rayu da asalin kwayar halitta da Allah ya ma kowa ruwa bai cinye ta wuta bai kona ta ƙasa batta sa wannan kwayar halittar ta dishe wannan halittar naka yana nan daga wannan kwayar halittar taka za a iya samar da wani ɗan adam irinka tak to daga an yi busa kawai ga kirin kece wacce daga an yi ga kirin kenewa ne yanzu ko me zai biyo baya rigimar abin da aka gabatar a gidan duniya to dan adam lalle tabbas ubangiji subhanahu wataala zai tayar da kowa kuma wannan abu abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala to shi ne ma'anar fadar Allah subhanahu wataala wa idan wa idan qubur yayin da ko idan kabarurruka bu'thirat aka fitar da waɗanda suke cikin ta wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa daga cikin abin da ke cikin ƙasar nan akwai abin da za a hudu a lokacin alamun tashin kiyama ay akhrajat ma fi batniha min az-zahab wal fidda ƙasa za ta hudu abin da ke cikin ta na azurfa da zinariya kamar da Allah ya faɗi ga zulzilatil ardu zilzalaha yace wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa za ta hudu duk wani abin da ya yaunana a cikin ta ko ina da wuce shi zinariyar da sai an sai na'ura ana ta zuwa ana zauwa da kyar a samu wani dan abin da bai tsaya an tashi kiyama kana da kyau za ka ga abubuwan da suna sun to kamar da zamu gani a sura ta gaba ga abubuwan da dan adam yake rigima a kansu ya ki tsayawa ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala yanzu da abubuwan nan ga su a hili amma to ina lokacin da zai amfani da su kuma babu babu lokaci wanda wannan kuma ba sai an kai zuwa tashin kiyama ko a yanzu idan Allah ya rabi bawon shi da wata cuta duniya da kuke gani da duk hadabar da ake wallahi shi lami gare shi a wajen a wajen lami gare ta duniya a wajen shi kuma wannan duniya bai ne kadar ta ta a bakin komai kana so ka mallaki kaza ka samu kaza ka ci wane ne ka sa wane ne ka hau wane ne duka wannan matsala ce ta lafiya wallahi yau Allah ya sallabe wannan lahiya da gari da shi kenan gari ko ni da mu da kai sai an kawo Allah kai abin da kai so a rayuwarka da kace a kawo sai ka ji in ka ji kamshin shi ba sai ka rika abin haka kuma abin da shafi abin sawa ne abin hawa ne wani ne da sauransu wanda ka kiyama ba ta ma tsaya ba amma kuma kai waɗannan abubuwan duka lafiya da su a wajenka akwai wani mutum da ake ba da labari shi yana son kuɗi sosai aka ce alamun da aka gane cewa wannan mutumin kawai ta hiyar ne an yi an kawo kudin balan duk iya cikin shi lahiyar amma daga an kawo kudi yana kamkam da su an kawo su kudade na balan aka ce alajiwa ne ga kudin bangare kaza da wuri kaza aka ga ko kai da gaba wasu ke jiya suka ce kaya wannan mutumin da wani kuma wallahi da nemar malam a shi lokaci yadda zuciyar dan adam take son kuɗi kuma lafiya ba idan zama tun zuciyar da ba a kulle saboda ayoyin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani shugaba yake cewa shi miliyoyi ka aka kawo aka cewa ne ga kudin ka da sai ya fara faɗa yana ce miliyoyi da su shi inda a ce duk abin da ya mallaka zai bada da samu lafiya a ce wallahi da ya bada amma yanzu mutum nawa yake jin cewa Allah Allah bai ba kamar yana gaba an zalunce shi saboda duka ga wasu abubuwa wasu harkoki ne kamata a ce ya yi kaza ya yi kaza tun ya kasa yi saboda bai da kuɗi amma kuma lafiya shi dau za a tsaya a kamar da sallah bai da matsalar komi zai sallah dau zai yi mai kaya jin gabɗo shi komi na da amsawa amma bai matsalar shi ya hassare ya takaice arzikin Allah akan cewa kawai shi zai samu kuɗi bai san ba kuɗi dauda ne daga cikin abubuwan da ba kowa yake samun su bai wani lafiya ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin bayina akwai waɗanda talauci ne ya dacewa da su sai in barsu a talakawa yace in na wadata su za ka kafa cewa Allah to da Allah ya wadata ka kafa cewa Allah wanda ka zauna ka dandani duk bala'in da yake cikin talauci a gidan duniya in dai ka mutu za ka shiga aljanna ba za ka da ta lissafi duniya ake ba shi lahira ba amsa lissafi babu wata rana kaza ko lokaci kaza babu wata sannan kuma yace daga cikin bayina akwai wanda wadatar yi kamata da shi in aka talautar da shi sai kafar cewa Allah sai Allah ba shi mutu to duk abin da kika ga Allah ya a ƙarƙashin hikima ce makura iya makura hikima ta sa ubangiji subhanahu wataala ya zartar da yanayin da kika tsinci kanki a cikin nan haka Allah ya so yanki kima Allah godiya la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kar ka daga hankali ka ka tare hankali yanda Allah yake so kanka kira kai dai harakan da ya shahi neman duniya kai ba kai da zaka iya sauran al'amari ko kamar ma Allah sannan kuma kar ka auna rayuwa da cewa ka ne ka samu lalata ba magana mai ka samu ba ne kar ka taɓa auna rayuwa da wannan yanzu a duniya a zahiri haka an barka Allah suwa suka yi wadata kamar ko musulmi kamar wannan yana yana nuni akan cewa su Allah ya su a Allah na kiyamar su amma kuma ga wadatar da na duniya alamun suna da ita ya alamu da zuwa da mai hayatun duniya da da kare su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza to da inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so kuma shi ne imani idan an ba shi ma ita jarrabawa ce da haka shi dai dan adam ya sani cewa lalle za a zo wata ranar da za a tayar da mutane daga cikin kabarin sannan kuma ita ƙasa za ta fitar da abin da yake cikin ta wa akhrajat al-ardu asqalaha duk wani abin da ya zama to yaudana a cikin ta ne za ta hudu shi wanda wannan kuma yana daga cikin alamun tashin kiyama kaga abin da ana ta yaki a gashi ana ta rigima amma gashi ne yanzu gashi a zubdi aya ta gaba Allah ke cewa alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a lokacin da dan adam ya ga sama ta tsage tauraru suna zubowa mala'iku suna saukowa sannan kuma ruwan duniya gaba ɗaya tekuna sun tsotse sun haɗu gaba ɗaya sun yi ambaliya sun zama su guda ɗaya sannan kuma kabarurruka ga sunan mutane suna ta hutowa daga ciki alimat nafsun a wannan lokacin ɗan adam zai san ma qaddamat wa akharat abinda ya gabatar a rayuwar shi abin da ya jinkirta wannan aya tana kamanceceniya da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul qiyamah aya ta 13 yunabbu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za'a ba dan adam labari abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar a nan gidan duniya yanzu a bashi labari wasu malaman tafsiri suke cewa idan kana ta hadhihi al-ashya'u qama idan waɗannan abubuwan suka tsayu yace fa husibta aw fa husibat kullu nafsin bima amilat za a yi wa kowace rai sakamako da abin da ta aikata wa utiyat kitabaha bi yaminiha aw bi shimaliha za a ba ma kowace rai littafinta ko da hannun dama ko da hannun hagu wasu a ba su da dama Allah ta ba a cikin su wasu a ba su da hannun hagu Allah kare fatazakkarat inda qira'at jami'a a'maliha a lokacin da Adam zai tintintin ya tuna a lokacin da ke karanta littafin da duk aikin da aka rubuta yana karantawa yana tunawa lokaci kaza na yi kaza lokaci kaza na yi kaza in alheri ne alheri ne in sharri sharri alimat nafsu rai za ta san ma kaddamat abin da ta gabatar nan a cikin rayuwarsa wa ma akharat sanan gudu abin da jinkirta kenan duk abin da za ka aikata za ka yi duka iya na a rubuce wa wajen ruwa amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wajen ruwa amilu wa amilu hadir da adam zai samu abin da ya aikata a halarce saboda duk abin da ka rubuta ka aikata yana nan sannan kuma abin da ka gabatar din shi ne abin da zai zama to maka abin sakamako imma ilal jannati wa imma ilal nar bayan wannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim sama za ta tsaye mala'iku su zubo taurari su zubo ruwa yayi ambaliya ƙasa ta huddo da abin da ke cikinta na mutane ne ko kuma wani arziki ne yanzu ɗan adam kai da kasan wannan abu yake tunkara da kuma duniyar da gaba ɗaya da hukumanta shi da Allah ƙarshe sai tattara ya ce ya ayyuhal insanu wai ya kai dan adam ma zarraka bi rabbikal karim ni ya rude ka na bijire wa ubangiji ka mai karanci duk abin da Allah ya maka na ni'ima da jin daɗi da watayawa da kaza ma zarraka ni ya rude ka na ka bijirce wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan kira ne na kowa da kowa ya ayyuhan nas ya ku mutane ba a cewa ya ayyuhan ladina amanu wa kadai a ta aka ya ayyuhan nas wannan kira ne da ke shamil ya hada masu imani da marasa imani kowa da kowa ma garraka bi rabbika karim min ya ru'ika bi rabbika game da ubangijinka ka buka ka bujure wa Allah al-karim ubangijinka wanda yake mai karamci ubangiji nan naka allazi khalaqaka shine wanda ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita ka fa addala sannan kuma ya miƙar da kai addala ya miƙar da kai akan tafarkin da yake so fi ayi suratin a cikin yanayin da ko a cikin surar da ma sha'a shi Allah ya ga dama rakkabak ya dora halittar dogon da shirin wani ne ta zane yadda ya dama kalla allah ce bari ne kawai bal tukar gido da birke kawai kuna ƙayyatawa ne da ranar tashin kiyama to waɗannan ayoyi guda hudu daga aya shidda zuwa aya ta tara ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jan hankali ya ayyuhan nasu ya ku mutane ka duba ubangijin da ya halicce ka ya samar da kai ya samar da dukkan wata ni'imar da kake fantamawa a cikinta amma kuma ka duba a lokacin da zai maka magana yana maka magana da yanayi na lukufi tausayawa na ka komo ka gyara ka zama mutumin kirki ubangiji ya amshe ka ya ayyuhal insanu ya kai dan adam khitabun wannan magana ce ubangiji subhanahu wata'ala yake yi yake bai yake wajjahar da ita zuwa ga munkiri al-ba' masu inkarin tashin kiyama wai kai ya kai ɗan adam magar naka biyar rudar da kai a nan kuma karan farko kamar da abdullahi ɗan abbas yake cewa wannan aya tana jan hankali ne zuwa ga alwalid ibn muhira wanda makaranta da jiya alwalid ibn muhira da shi da abu jahal da makamantansu sannan ikirma yake cewa ai wannan aya ta tafko ne ba gaba ɗaya akan ubayy ibn khalaf ubangi ibn khalaf wasu da ke tasan ko a kan abin ashad wani ana kira da suna abin ashad al'aiki hali ko ma dai akan wane ne allah ya yi kira zuwa ga ɗan adam ya ayyuhal in ya ayyuhal ya ayya ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gharraka bi rabbika mi ya rude ka game da ubangijinka alkarim ne karanci ay mal ladhi gharraka hatta kafarta bi rabbika alkarim mi ya rude ka har ka kafirce wa ubangijinka mai karanci al mutajawiz anka wanda shi ne yake yayi maka zubanka wa yake yayi maka zubanka babu sai Allah ni'imar da kake ciki idan ka kusa akwai wanda ya isa gadar maka da samar maka da wannan ni'ima in ba Allah ba babu sai Allah dan da ka bidin ce mishi abin da kake takama da shi na kallo da kake yi wa maka wannan gani Allah ya maka shi jinka wa maka Allah ya maka shi hankali da Allah wa maka Allah ya maka shi duk wata ni'imar da kake ji cewa kana da wa maka ita Allah ya maka ita to dan da ka bidin ce mishi ne na bijirewa ai idan za ka bijire sai ka bijirewa wanda bayyana wata minna a kanka ko bai da wata ni'ima a kanka alhali ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a kanka ba sa nisabuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lakafurun innal insana lazalum lakafur wa lazalum lazalum kafar lalle da adam mai yau zalunta kai shi mai mutuncewa Allah subhanahu wata'ala inda za ku lissafa ni'imomin Allah akan ku Allah ce ba za ku kirkira ya ce shi maka shi maka shi maka yanzu da ya ga dama da mahaukaci ne kai karshen lissafi lissafin ka da ya gangura shikenan an kare ba ki da ba ko bakka da ba hankalin da har za ka rika wata gwagwarmayar ka yi kaza ko ka samu kaza ko wane da sauransu hankalin an sallabe maka shi kuma idan Allah ya raba ka da shi babu wanda ya ce ba shi yanzu duk abin da ta adam yake ta kama da shi na ni'ima idan Allah raba ka da wannan ni'ima babu wanda yake baka ita kowa ko mun mulkin ka ko mun kudin ka ko mun kasancewa ka dan gidan suwa ne ko dan gidan su wacce wallahi ba wanda yake gadar maka da wannan ni'ima ana kallon ka ba yanda za a yi haka ne kawai me ba da wanda ya amshi abin shi ba wanda yake baka ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim to raka karka rubu ka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala qatada yake cewa gharrahu shaytanuhu an musallatu alayhi abin da yake rudan dan adam su da yawa shine shaytanin kan aka hada da shi kowa ya da ina shaytani kowace ta da shaytani sabai suka ce ya rasulullahi har har kai ya aiki Allah wannan ce hannu yace sai dai ni Allah ya taimake ni nawa baya umurta ta sai da aiki alheri to amma shaitani na da naka da nakiwa da muke warza mu shaitanci da fajirci da aikata ba daidai ba idan ka kada wata husuma ya rika zuga kai da kakka yarda kakki yarda ke yanzu kamar ke za a ba kaza wacce duka ba a bakin nawa take halal an gane shaitani da sai zuga ke haura ki ba ki ji ba ki idan wata matsala ta abin da ya shafi ni'ima na abin da ya shafi rayuwa idan Allah baki wani ni'ima maimakon ki sa ki ajiye hankalinki ayi ayi godiya ga Allah sai shi dan ya koyi zuwa to shi da ana Abdullah qatada yake cewa gharrabu shaytanu al-musallamu alayhi shaytan ne shi wanda aka sallata aka dora a kai shi ne ya rubi shi al-hasan al-basri yake cewa gharrahu shaytanu al-khabith yace shaytan shi kasantacce shine yake ya umarce shi ya rubi shi yake fajirce yake kafircewa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kaza sai ya aikata kaza kaza zai aikata amma wannan kuma da yawa da tsare ya faruwa shi yasa dan adam akwai tarko da yawa a gaban ka tarko na farko zuciyarka da take tsakanin hadakarin ka guda zuciyarka tana umurtanka da ayyukan banza dole sai kai gwagwarmaya da ita sannan ga shekalin ka wanda aka zo aka dora maka shi ma na umurtanka akan aikata aikin banza sannan ga shekaru ko su wanda suna zagayawa suna neman ya za a yi tabbatar da kai sannan kuma ga shekaru hallu na mutane su ma kawaye ne yan abuwa ne wace ce wane ne su ma duka ana nan ana kaiwa ana kawowa saboda ya za a yi ku bujinci ku zamanto mutanen banza ku bar Allah subhanahu wataala to kaga lalle da da kun kalubale da yawa a gaban ka to shi ka Allah ubangiji Allah ya cewa ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai game da ubangijinka wanda yake mai karamci a gare ka mai ni'ima a gare ka a wanda daga cikin magabata yake cewa kharrahul jahl babu abin da yake rudar dan adam sama da jahilci jahilci wanda wannan kuma yayi daidai da fadar Allah subhanahu wataala can da yake cewa karshen ahzabi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان إيه ظلوما جهولا ظلوما بيو ظلم كشي جهولا جاهلا ga aiki na banza wanda kin san in kika aikata shi hallaka zaki amma sai shi ɗaya zai kwatanta miki cewa ai ba matsala za a daidaita in aka yi kaza aka yi kaza za a zo daga baya ayi wa takunu wa takunu min ba'dihi qawlan salihin ne za ku zo ku zama to da kirkin da ba ai addu'a a tattaba can da can in so daga ba sai zuwa tuba Allah ya yan ba hankali ana cikin tattabawa kuma sai ayi sai ayi tazarci to da adam jahilci shi shike kai shi ga mushi jahilta shi game da Allah subhanahu wataala jahilta shi game da dokokin Allah mai girma da buwaya ka tsaya ka kafe ka hi dutse tsayuwa idan ka ce wannan abu magana Allah ce ko magana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kuma shi ne iya darajarta shi ne mutuncinka shi ne kimanka shi ne ɗaukakanki daga kin yi instilashi kika fita daga cikin waɗannan abubuwan kin zama ɗan hayaniya kuma wallahi idan biki hankali a hayaniya za ki kare kuma lafiya ma iya mace wanda ita da kanta wata masana'anta ce wanda take kinkishe al'umma wannan yaran za su zo daga ɓangaren idan baki zaman su ba mutum wanda take kamamma nutsatsa wadda ta san yadda ake jerin abubuwa ake gudanar da su tsayuwa a kan tsoron Allah tsayuwa a kan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ki ga kin buga giya a tarbiyya daga kin buga giya a tarbiyya kuma rayuwa ta riga ta lalace da ka mutum kare kare saboda wasu na mutuwa ne ai wata ta yi kaza ai su wanda sun yi kaza ai kaza aka a gidan wani ai kaza yadda kike ki zauna ki rayu a haka iyayen da kike ke da ban wacce da ba idan sai abinda ba daidai ba za ki yi wata nasiya ki wata nasiya idan ba za ki iya ba kuma to bai kamata ba a ce ke da za ki mata nasiya ki mai dota ke mahallokin biya da ana ta yi karka yadda wata mai hudu ka a cikin rayuwa duk abin da ba Allah bane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane mai nashi ko mine ne duk abin da zai ci karo da waɗannan abubuwa guda biyu to wajibi ne ka mai nashi idan kana so ka cimma nasara a cikin rayuwarka Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiqi shi da Allah ke cewa ne ya kai dan adam me ya rudar da kai game da ubangijinka wanda yake mai karamci a gare ka wanda ubangiji subhanahu wataala da shi ne allazi khalaqaka shi ne wanda ya halicce ka ay qaddara khalqaka min nuqfatin ya kadarta halittanka daga dugu na mani dugu na jini sannan ka komo tsoka sannan aiwa ne a zo a busa maka ne sannan kuma har ka kai matakin da za ka faɗo gidan duniya dukkan mutumin da zai ajiye hankali shi yi dubi asali wane ne shi idan da asali ɗan adam yana tuna wane ne shi lama ta tabbara wata jabbara wata katsarasa da ba ka yi girman kai ba ba ka yi jijji da kai ba ba ka yi kaza ba ka yi kaza ba wanda da cikin magabata ke cewa ajaban libni adam ya ce abin mamaki ga ɗan adam ya takabba yana girman kai yana nuna ni ne kaza ya ce wa kada kharaja min majran bauli marrasi ya ce duka fitowar da ya yi daga mahuda ne ko kuma mahutan bawali guda biyu ne su duniya mahuta na mani da mahuta na abuwa to ni abin girman kai sannan kuma can Allah ita alam yakun nutfatan min maniyyin yumna da duka baka wuce ba dugo na mani wani dan kwayan abinda bai wuce ba sifa ta majina kuma makamancin wannan Allah ba komai bane Allah ya rarrabe ka a cikin ni'imar shi da daraja da da da kyautar shi har ka kai matakin da ka kai yanzu kai ne za a komo a rika ce maka Allah ya ce kana ce an takura muku Allah ya fito ta doka ka huto dan kana da mulki ko dan kana da kuɗi ko dan kana jin cewa ka samu lafiya ko kayuwa ne sai ka fito ka rika huto na huto da dokokin Allah subhanahu wataala akwai abin tausayi a cikin haka akwai abin tausayi saboda sau da yawan adam lasima idan ya samu mulki an ra'afu stagna ko ya samu kuɗi to a lokacin yana jin cewa shi kin kamar daban yake da sauran al'umma yana da a harkar Allah ma iyarta cewa idan Allah ce kaza ya ga mu yanzu muna cikin wani yanki muna cikin wani yanayi muna cikin wani lokaci wanda ai an wuce da sanin waɗannan abubuwa wanda wanda kuma ba ƙaramin kuskure bane a cikin rayuwa kuskure ne ƙarshe a cikin rayuwa Allah ya maka wata ni'ima da wani ka ajiye hankalinka ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kai abin da ya saba a sai ka tada hankalinka duk abin da zaka yi sai zama to kamar kutuna wato ne kake da dokokin Allah da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su to dan adam ka ajje hankalinka ubangiji shine ya kadarta halittan ka min nutfatin daga dubu na mani sannan kuma a cikin kwayar maniyin nan daya malaman kimiyya suke cewa a masdar din da za a iya samun dan adam dubunnai ne ko miliyoyika a cikin dugon mani guda daya za a iya samun ɗan adam miliyoyika amma daga wanda Allah ya kadarta ya shiga cikin ma'aifa ya shiga sai Allah ya yi sauran kuma ya zamanto sai su fasa maka hanya to ki rika tuna baiwar da Allah ya miki ta kadartawa yanzu bayan Allah ya fito ka gidan duniya ya maka duk abin da ya buka na ni'ima bakka da wani abokin gaba sama da Allah subhanahu wataala saboda baka so a ji an ce Allah ce kuma zalla ce kuma da fiye ma wallahi mafi yawa hukumar da yi kudi ko yake da mulki ba ya son magana Allah ya sha boko ya koshi yana gaba duk addinin ma kamar wani kauyanci ne akwai mutanen da sai an matsayi musu wani suke sallah saboda dai dan kan ku ce ba sa yi suna cikin wata al'ummar da musulma ce amma su a cikin zuciyarsu suna kullatar addinin da akan ta ya kafa musu kuma daga kaji wani nan yana magana a kan harkar addini kai ka san akwai irin wannan ba cikin zuciya shi Allah rahu na asina Allah ya halaka ubangijin ka shine wanda ya kadarta halittar ka ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fi bakwai ummika a cikin cikin mahaifiyarka ya salamu a cikin cikin mahaifiyarka waje ne daga kwancin da za ka yanayin da za ka samu abinci sannan kuma renonka da ake yi mataki bayan mataki a cikin nutsuwa da wata irin dinka yani bin abu a cikin tsanaki da bin shi a cikin hikima sai Allah ko litin ta kakkata sai dai a miki awon jiki ayi wane ne a ga yauni wane ne kaza ayi ko ayi wane da sauransu iya awon za a yi kina amma waye ke kula da halittar da sarrafa ta da yanayin abin da ya kamata ta gudaro duka shi ne Allah hatta da katsalan da ake samun cewa na aje a eko a ga namiji ko mace na kuskure ne kina da zuwa a miki eko saboda a ga yanayin yadda abu da ke lahiya abu amma ba a gano miki ba namiji ne ko mace in mace ce sake ta zaki ko namiji ne sake shi zaki kawai shi shigi shi shigi ne manufan ya zama to manufa ce na a ga yanayin yadda abu yake tafiya yau a miki eko saboda a ga yadda yanayin jinjirin yake kwanci shi daidai ne kaza kaza da sauransu akwai abin da adam zai iya yi wanda Allah ba shi dama yi amma dai maganar cewa a bari a kiji a gano miki wane ne dogon miki ke dogon miki ke kuma idan Allah ya kadarta kaza ne zaki iya sake ba za ki iya kuma haka kuma ana ana buga gini da yawa ko sai ki je a gama awo a ce miki ai mace ce zai zo namiji ko a ce miki namiji ne zai zo mace kin sai kayan jinjiri namiji kin tattara abubuwa ana ta jira kawai kina aiwa sai a mace da haka abin da ya shahi daidaita halittar ɗan adam a cikin cikin mahaifin shi wannan aikin Allah ɗan adam karya ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shi shigi wanda wani yana da cikin ilmin gaibi إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah subhanahu wataala shi yake da sanin ilimin abin da ke cikin mahaifa za a ji an yi ko an gane kaza wanda ba yana nihin cewa ba wai an san abin da ke cikin mahaifa a ku sani ba wallahi ko ku bi ku sani ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko ɗaya daga cikin miliyar ne abu ku gano ba yanzu mutumar da aka ji aka ce ai an gano abin da ke cikin cikin mahaifa in ya fito duniya dogo ne ko gajere ne baki ne ko bari ne mai kyau da kuma muni ne mai kuɗi ne ko talaka ne mutumin kirki ne ko mutumin banza ne duka waɗanda mi zai yi inda fito gidan duniya duka babu wanda ya sai ba ka amsa akan wannan amma kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya san da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ilimin gaibin sanin abin da ke cikin mahaifa na ubangiji subhanahu wata'ala ne fasawaka Allah shi ne daidaita halittarka a cikin cikin mahaifiyarka wa ja'ala laka yadaini wa rijlaini wa aynaini Allah sanya maka hannaye biyu kafafuwa biyu idanu biyu sannan kuma da sauran gaban da Allah subhanahu wata'ala ya yi duka waye wannan duka Allah ya fa'addalaka ubangiji subhanahu wata'ala shine ya daidaita ka ay ja'alaka mu'tadilan ya sanya ka a daidaice sawiyya khalqi mai halitta ko take abun kwatantawa abun buga misali abun burgewa Allah ta laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a cikin mafi kyawun diri kyawun yanayi subhanallah kaga komai an ajiye shi inda kamata ajiye shi idan da ubangiji subhanahu wataala bai daidaita kan nan ba ko da sai daidaita ka babu idan ka tashi maka idanu sai aka maka so a tsakiyar kanka ya zaka ka gani afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim hannuwa ka aka mira sojan kafafuwa kafafuwa aka mira sojan hannuwa sai za ka gani sai kuma wanda da kumira ku kai dai gaka daga gaban ka amma ka duba yadda Allah ya zuba dan adam mulun dan adamin da yake subhanallah sai ka ga gashin nan wala tsab yadda ya haka haka ne kamata yake an komi inda ya kamata yake an maka kunnuwa inda ya kamata an maka hanci inda ya kamata an maka baki inda ya kamata an maka idanu inda ya kamata gashi an sa shi inda ya kamata komi an ajiye shi inda ya kamata idan da wani abu zai fito a wani wurin da ba inda aka ajiye shi ba sai da abin bai yi ba a ce hora suna ga a jikin wata ta zo a yi su ai ka ta taba kan tashi hankali akwai abubuwa da dama waɗanda na adam ya kamata ya tsoraci Allah subhanahu wataala wanda shine Allah ba da rasulullahi cewa wa fi anfusikum afala tubsirun wai a karan kanku mana kai ka kalli kanki ke ki kalli kanki da kanki mana yanzu bai kamata ba ki hankalta ki gane girman Allah subhanahu wataala da cancanta ubangiji akan ta abota musu da cewa ubangiji ahsana kulli shay'in khalqahu ya kyautata halittar dukkan komai lalle tabbas ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam a cikin yanayi wanda yake mafi kyau annabi khalaqaka fa sawwaka fa addala shi daidaita ka a cikin sura wanda take mafi kyau Allah ta fi ayyi suratin a cikin yanayin ko surantawar da ma sha'a Allah ya ga dama rakabaka ya hada halittar wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza subhanallah yanzu ka dubi wannan biyan da muke nan kowa da ka kalle shi daban daban wannan wani ne wannan wani ne wannan wacce ce wannan wacce ce kowa da zubin da Allah ya shi sama da mutum a yanzu haka da suke rayuwa sama da ƙasa sama da mutum miliyar bakwai amma kowa da bindi ko da kana ga cewa an samu waye da waye suna kamar cece ne kamar an tsada kara kai da kake gada ka je ka tambayi uwayen da suka ayi wannan yaran su sun san akwai bambanci da yawa tsakanin wacce da waye da wacce da wacce ko tsakanin waye da waye kowa ya shiga shan daban da mutane kuma biduni ba tare da wani modal in ce gaba ka uba da shi kaza ne haka yake ita ma wacce haka Allah ya yi shi ma wanda haka Allah ya yi kowa da Allah ya yi fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka tun daga halitta annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa yanzu kuma da zan su azaba ga mutane kala daban-daban ba mafhul yake cewa a yanayin da Allah ya ga dama ya tsora halittanka yake cewa in sha'a zakaran wa in sha'a unsa in Allah ya ga dama yayi wani namiji yayi wata mace fi ayi surati ma sha'a rakaba haka Allah ya ga dama shi yasa aka yi tsinuwa ga ni da aikata aiki na dangu dan dangu ake ake ake ake mu'amalan da su wanda a yau iya daga cikin masdar na samun kuɗi wata harka ce da harƙalla ta banza wanda mutanen banza suke shiganta kaga suna zuwa suna zauwa har tsakanin kasashe wai su ɗan su ɗan dabar da su sun jirkita Allah ya kuma za su ba maza suke so ba su so suke ɓangaren mata na suke su sa warwar su sa ɗan kunne su sa sarƙa su yi mefam su yi wane ne abubuwa da yawa su irin waɗannan mutane idan ka same su a cikin al'umma Allah kiyaye gargaɗi za a musu a musu nasiha idan suka ƙi su ba su abin da suke yi to ku iya da kyau kowa ya tsaurace su amma mu'amalantarsu yana nuni akan goyon baya akan abin da suke aikatawa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junan ku karfafi juna على البر والتقوى أكم بم ألا بسورة ألا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كرب تيما كاوى الجنوب وأكم أبن ديك أزل تعدل من أي أي زوجي daga cikin daurin gindin da ake ba waɗannan ɗan dawo a yau akwai gidajen da idan ana biki sai a gaisu su zama abinci goyon bayan kenan a ci gaba da samun wasu wanda za su zama to renon ma ga waɗannan da tsin kuma sun tafi miye hujjar wai ana rigimar abinci tsakanin dangin miji da dangin mata idan ka zo biki mutane da hankali abinci da idan ka zo duka rana guda ne da zuwa yawa don bikici wannan abincin ba ko don baka ci wannan abincin ba sai da ne ka ci kara da haka zo yanzu shi ke sai zama abu tashi hankali abin da bai taka kara kare abu tashi daga ana ta rigima wakila har auren a auren ba ya balle a dalilin wannan abu akwai auren da ya balle a dalilin wannan abu bai kamata ba wani abu ne wanda wuni guda ne zan wajen ya wuce kuma mu'amalar rayuwa tana da yawa kwanaki nawa za ku yi a gaba shekaru nawa za ku yi a gaba suna da yawa ku zo ku yi kirkita abu kowa ya nuna zaƙewa da nuna cewa ku tsari ku zo ku zauna ku tattauna su ya kamata su yi kaza su wata su ya kamata su yi kaza su wata halaf amma a kai matakin da wai har sai an gayyato matan mutane zan cikin gida wasu kattan banza haka kawai wai ɗan dangoyi su su fara a wajen kai kace mutane ba su da magaya akwai kuskure sai dan mutum yi ba daidai ba a nuna mishi yayi ba daidai ba amma nuna mishi goyon baya to karfafa shi ce akan ya ci gaba da abin da yake yi daidai ne kuma muna muna goyon bayan ka to duk wanda Allah ya shi a namiji tsaya da miji duk wanda Allah ya ta amsa ta tsaya masa kar kai kokarin kurkuren maza a cikin abubuwan da an san kayan maza ne kawai ko ta bangaren tuwayi ko ta bangaren magana ko ta bangaren mu'amala ko ta bangaren menene duk abin da ya sanu ya shaharu da cewa wannan harakan maza ne su zama a zaman a matsayin na maza abin da yake na mata ne zaman a matsayin na mata abin da ko mushtarak ne abin da ana tarayya ko na sawa wanda maza suna iya yi mata suna wannan babu laifi maza da mata kowa yake ci amma abin da yake bantu cewa wannan na mata ne su zama a matsayin na mata abin da yake bantu akan cewa na maza ne zama a matsayin na maza kaga warwaro da ɗan kunne da sarƙa nawa ne su a suke yin jagira na mata ne to manzala sallallahu alaihi yake cewa la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bil rijal Allah ya tsine wa mazaje da suke kokarin koyon mata da mata mata da suke kokarin koyon maza yadda Allah yake na haka yake shi ganka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka zakaran aw unsa in sha'a zakaran wa in sha'a unsa mujahid yake cewa yadda Allah ya ga dama haka haka ya dora halitta kai rakkabaka ai fi ayi shabahin akan kowace irin kamacece ne da Allah ya ga dama min abin aw ummin aw ammin aw khalid aw ghayrihi wani kaga ya kama da baban shi haka Allah ya dama wani kaga ya kama da babban shi haka Allah ya dama wani kaga ya tsinto wani kakan shi na can nesa wanda an bance shi ba sai wasu gaskiya sun kalle shi kaba wannan da shi da wani suna kamantacce ne wani kaka na kan nesa ya tsinto shi to duka wannan fi ayi suratin ma sha arkaba haka Allah ya dama kar kai katsalan da askal amr ubangiji shi ke rubuci al'amarin shi kai bakara ta cewa wajen ya kasantu namiji ko ya kasantu mace ko ya kai mace cina da wani ko ya kamace cina da wani ko da wacce ko da wani wanda kan amana Allah subhanahu wa ta'ala kenan ka da da tsaya daidai iya inda addini tsira ka zaka rayu lafiya ka mutu lafiya ka tashi gobe kiyama lafiya sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allah ce kalla tabbas bal bari dai tukadzibuna bid-din kawai kuna karyatawa ne game da al'amarin tashin kiyama abin da ya rudar da kuɗin na shi ne karyar tashin kiyama in kuna jin cewa za ku mutu yanzu misali a yanzu da muke zaune kowa ta mai kashi wa ya tuna cewa yana iya mutuwa ya zama to gobe ko haka ba ku shi nema ne kawai program da muke ta yi ana da ana ta tsammahani shekaru da yawa wata gaba amma da Allah shekaru da ba za su so ba wani babu wacce babu haka rayuwa me ake bukata ya zama to kullum madan zama to a cikin kimti kana da kimti kana da tunanin cewa la'alla zai iya mutuwa a yanzu in na mutu yanzu yaya alaka ta tsakanina da ubangijin da ya halicce ni ko zuwa gare shi me alaƙa tsakanin da Allah a yanzu ba magana in an jima ko gobe gobe da an an jima wanda suna hannun Allah la'alla ki ga su kuma la'alla ba za ki tausa shi yasa har kowane lokaci mutum mai imani ka zama to a cikin shiri kawai ka zama to a cikin shiri Allah ce kalla bal tukazzibuna bid-din kuna ƙaryatawa ne kawai game da abin da ya shahi tashin kiyama kuna ga abun ai ko in kun yarda ba kuna ga ba yanzu bane ba ko a gaba zai zo ko kaza ko kaza bal tukadzibuna bid-din ya ahla makka a wannan lokacin kenan bid-din ay bil hisab hisabi da za a muku a gobe kiyama kamar kuna kadetawa cikin wannan al'amari sai ayoyi na gaba Allah yake cewa wa inna alaykum lahafizin da kusani cewa akan ku akwai masu kiyaye aikin hafizin masu kiyaye aikin duk abin da za ka aikata da duk abin da za ki aikata ko zan aikata akwai masu kula da lura a kan wannan aikin namu ɗan yanzu zaman da muka yi anan suna rusa Allah ce kiraman wasu mala'iku ne masu karamci katibina masu rubuta aikin da bawa ya aikata kiraman mala'iku ne katibina masu rubuta aikin da Allah ya sa su rubuta duk abin da kika aikata za su rubuta wasu wani a kuɗi a dama a kuɗi kuma a hagunka in ka aikata alheri na dama sai ya rubuta kuma na na hagunkin nan shi ma yana shaida akan abin da damu rubuta idan ka aikata ba daidai ba na hagu ya rubuta kuma na dama yana shaida akan cewa eh lalle tabbas an aikata wannan aikin da aka rubuta kiraman katibin ya'lamuna sun san ma taf'aluna abin da kuke aikatawa to wannan fadar Allah subhanahu wata'ala cewa inna alaikum lahafizina lalle game da ku akwai ruqaba min almala'ika masu masu muraqaba masu control din ku a cikin mala'iku Allah ya dora kowa kiraman mala'iku ne masu karamci wanda ta Allah ke ta kira kiramin barara suna da biyayya ga Allah subhanahu wataala waɗannan ayoyin guda biyu afur guda uku wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun iya da kyau musamman wasu matsaloli guda uku kamar da imamul qurtubi ya kawo matsala ta farko ita al'ula ruya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala akrimu al-kiram al-katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda halatayn ku karrama mala'ikun suke bibiyan ku wanda ba sa rabuwa da ku sai a cikin hali guda biyu kawai na farko yake cewa alkhira'atu a lokacin biyan bukata aw jima' ko kuma lokacin kusantar iyali fa idza ihtatala ahadukum idan dayan yazo yin wanka falyastatir yayi kokarin boyewa bi ha'idin karkashin wata katanga ko wani shinge wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu ali ibn abi talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya afwan ali yake cewa la yazalu al-malak muwalliyan 'ala al-'abd ma dama badiyan 'awd wannan mala'ikan da aka dora kowa a lokacin da dan adam yake yake bayar da tuhaji to wannan mala'iku suna suna nisanta shi amma daga lokacin da yake cikin yanayin da ya kamata su wannan mala'iku suna tare da shi al'aiki hal wasu mala'iku ne wanda Allah ya tura wa ɗan adam suna tare da shi a kowane lokaci wani ita ce matsala ta farko matsala ta biyu malikin wa talafan nasu fil kufari malamai sun yi sabani akan su kahurai hal alaihi mahafazatun amla waɗannan mala'ikun da aka ce ana suna rubuta alheri da sharri wai su kamurai su ba suna da irin wannan ko kuma mu musulmi da kaɗai muke da su faƙala ba azuhun la wasu daga cikin malamai suka ce a kamurai musu da me yasa musu da suka ce bi an na amurahun zahiru saboda ai al'amarin zahiri zahiri mutumin da duk abin da aikata ba zai samu ladan me da bidiyar shi a rubuta me za a rubuta kawai san me kawai san tsawon ne al'amarin shi a bayyane ki sannan kuma wa amaluhu wahid aikin da yake aikata wa aiki ɗaya ne shine sabon Allah Allah kuma ya ce yu'rafu al-mujrimuna bi imam fa yu'khadhu bin nawas wal aqdam su mujriman iya mutanen banza kafurai ana gane su bi imam da yanayin su suke kiran ba ma sai an rubuta wani aikin shi ba yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba ya rubuta ba wannan maganar malamai ta farko mun ji hujjar su ko mun ji maganar malamai ne suka ce bal alaihim hafazatu suka ce kai kafuran da su ma akwai wannan malaikun tare da su to ku ko miye hujjar ku suka ce li qaulihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wata'ala kalla tabbas Allah ce bal bari dai tukazzibuna bid-din kuna tsariya ta tashin kiyama wannan magana suwa aka waita kafurin makka sai ka ce musu inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ku hankali a tare da ku akwai mala'iku wanda suna rubuta duk abin da kuka aikata sun san duk abin da kuke aikatawa to ne da hujja wannan hujja suka farko ko sun ƙara wata hujja suka ce ai akwai inda Allah yake cewa cikin suratul haqa wa amma man utiya kitabahu bi shimali wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na na hagu wani kamu ne da yawa da sun zasu amsa kamu ne a da wani hannu za a bashi littafin hannun hagu littafin ko mene ne rubutu ne su a suka wadda rubutu wannan mala'ikun Allah ya zai dora kenan ka wani suna da su wasa da sa da wannan sa da masu kiraman kiraman katibin sannan kuma can Allah ya ambata abinda makaranta a bayan sufin ishtiqaq wa ma wa amma man uti kitabahu wa ra'a zahari wanda aka bashi littafi ta baya shine shine kafin to suka ce fa akhbara annal kuffar annal kuffara yakunu lahum kitabu an ba da labari a cikin waɗannan ayoyi cewa su kamurai suna da littafi su ma za a ba su wa yakunu alaihim hafazatun a tare da su akwai wannan mala'iku saboda su za su rubuta littafi fa in qila to idan wani mai fada yace allazi ala yaminihi ayya shay'in yaktubu wai shi wanda yake hagunkin kafiri afwan wanda yake damar kafiri to shi ne zai rubuta tunda duk aikin da za a aikata ne kamun aikin banna za a aikata ko kenan wa yake rubuta wanda yake hannun hagu to shi kuma na daman me yi amfanin zaman shi a nan tunda ba wani aikin alheri da aibar tana rubuta ba kila suka ce allazi yaktubu an shimali yakunu bi izni sahibi wanda yake hagun din nan in zai rubuta aikin banna da mutumin ne sai ya shawarci yani da izinin wanda yake dama kuma da shaidawar shi ويكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب koda shi wanda yake dawo bai rubutu ba amma ya shaida akan aikin banza da wani aikata wanda kuma mala'ikan da yake hannun hagu shi rubuta shi sai mas'ala ta uku karkashin wannan ayo wanda za mu bar ta zuwa gobe insha Allah ta'ala kenan da al'ayat hal da mai imani da wanda bai da imani kafiri kowa Allah ya dora wannan mala'iku kuma suna nan suna rubutawa ta kai alheri su rubuta idan zama to kamuri ne kuma wanda shi babu alheri kawai aikin banza da aikatawa to shi kuma wannan mala'ikan da yake haddin dama zai zama mai shaida akan abin da na hagun din yake rubutawa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantar da ayatu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله